من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شدة وتر رمضان هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو إير إيري هدو أربعين دبير wanda ya daidai da sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin waɗanda zai karɓar musu wannan azumi da muke yi kuma Allah ya sanya mu cikin waɗanda zai yanta a cikin wannan wata mai albarka da tsarkin sunayensa a kamar da yadda aka sani muna cikin wannan sura mai albarka suratul zumar wanda mun fara tafiya ciki da nisa yau za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya zuwa ta ashirin da uku na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل إلى السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يحيط فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثانية تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد
na'am barakallahu fi waɗannan su ne ayoyi kamar yadda ah, ya karanta idan dai ba a manta ba muna maganan wannan sura babban abin da take karantarwa ta jawo mutane zuwa ga tauhidi wato kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda mutum zai samu imani idan mutum ya samu imani ya samu taqwa waɗannan su ne babban ginshiƙan abin da za su sa ya tsira a duniya da lahira rasa su shine babban illa wadda za ta sa mutum ya yi asarar duniya da lahira kuma babu asarar da ta kai wannan duk wata girman asara to babu asarar da ta kai a ce yau mutum ya rasa aljanna babu wahalar da ta wuce yau a ce mutum ya kai ga shi kuma dan wuta ne mun sha magana nasiru sa'adi rahimahullahu ta'ala yana maganan cewa mutumin da zai je lahira da za a ce yau mutum ya je lahira kawai a ce ba a sa shi wuta ba amma aljanna ya rasa a nuna masa gidan a'a yanzu an kyale shi kawai ya ji da ya rasa aljanna kada a kai shi wuta ce wannan kadai ta isa azaba mai tsanani ta isa bakin ciki ya kashe shi dan ya kalli yan aljanna na cikin aljanna shi bai samu ba ya tuno da wannan asarai ko da ba wuta za a kai shi ba wannan asarai kadai ta isa ta sa mutum ya mutu ma inda ana mutuwa a can sai dai ba a mutuwa shi yasa aka ce wanda ya shiga wuta to yana fama da masifu da dama masifa ta farko shine masifar laifin da yayye dalilin ya shigar da shi wuta masifa ta biyu shine radadi da bakin cikin da yake ji a cikin ran shi psychologically akan rasa aljanna da yana jin bakin ciki yau gashi wasu a aljanna ya san su wataƙila abokan shi ne wataƙila ƴan uwansu ne kai zai iya faruwa miji ne ya shiga aljanna matar shi bata shiga ba ko matar ce ta shiga mijin bai shiga ba amrun mumkin da muka karanta cikin maza ba'dal maut haka aka ce mata za ta ga mijinta a aljanna ita tana wuta ko shi ya ga matan a aljanna shi kuma yana wuta a nuna mata shi gashi nan ya zama gawayi a wuta su ta magana da juna ko ita ta yi magana da shi ko shi ya magana da ita ya ce wance ke ce ya aka yi ta ce haka aka yi yanzu menene za mu iya yi ya ce sai ko dai za ku dan ba mu dan sauran abin da kuka ci kuka rage a cikin aljannan nan su ce ya ce na an ce kada mu ba kowa ba yiwa wani ya ci wannan sai mutum ya fashe da kuka ba abin da za a iya mai daga wannan saboda haka za a iya samun wannan to wannan bakin cikin da mutum yake yi na ya rasa aljanna shi ma wata masifa ce mai zaman kanta sannan abu na uku masifan waɗanda ya ɓatar waɗanda suka ga ga wanda ya yi sanadiyan su ma ba su samu aljannan nan ba har suka shiga wuta to ba kyale shi za su yi ba kuma a cikin wutan nan za su dawo kan shi ne su yi tunturin do suna kai ka ja mana kai ka ja mana har ma suna roƙon Allah suna cewa rabbana arina alladaini adallana naj'alhuma tahta min aljinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamin aqdamina liyakuna min al-asfalin ce ya Allah arina alladaini adallana nuna mana waɗanda su suka yi dalilin ɓatar da mu min aljinni wal insi daga aljanu da mutane na ja'alhuma ta ta qadamina sai mu sanya su ƙarƙashin ƙafafunmu mu tattake su wannan li yakuna min al asfalin saboda su zama su ne a ƙasan wutan tunda su suka ja wanda za a fara nema ciki cikin jinnu shedan za a fara neman shi shi ya jama mutane wanda za a fara nema cikin ƴan adam wanda ya jama mutane suka yi laifin da ya fi girma shi ne wanda suka yi kisan kai sai a fara neman ƙabilu haka za su yi ta neman su a cikin wutan nan ana neman saboda shara ba bayan nan tahassur damuwa da mutum zai rika yi na wannan azabar da aka shiga ba a san iyakarta ba domin inda mutum yana kallon azaban nan akwai fa wanda za a sa shi a wuta idan aka ce zai daɗe a wuta daidai yawan ƙwarorin ƙasan nan to zai murna domin zai tunanin dole wata rana in ana ɗaukar ɗaya a aji ɗaya a aji za ta ƙare amma waɗanda suka shiga wuta wasu ba su san iya lokacin da za su yi a wuta ba abadan sarmaji ba ranar da za a ce yau akwai ranar da za a sauƙaƙa musu ga ba hutu an ce ɗan wuta da za a sanar da shi a ce mashi gobe za a huta ba azaba murna za ta sa kuma ya mutu inda ana mutuwa a can saboda farin cikin yau za a yi hutu ba azaba domin azabun ne sa'ada azaba ce mai hauhawa kullum karuwa take yi idan yau mutum ya ji masifar yau to ta gobe irin ta daban bai taba ganin irin ta ba kullum haka ake canza sabuwa abadan sarmadi Allah ka tsare mu daga shiga wuta shi yasa babu mai hankalin da ya kai a ce yau mutum ya rika roƙon Allah Allah ya tsare shi daga shiga wuta kullum mutum ya yi addu'an nan safe da marece kai duk sadda ka lumfasa ka juya ko kwance kake akan gado ka ce Allah ka kare mu daga azabar wuta wannan shine babban abu sau da haka ake nuna mana waɗannan ayoyi mutum ya tsaya ya kalli irin waɗannan abu su zama masa abun ladabi abin da zai sa mutum ya yi tunanin kada ya yarda ya shiga wannan gidan babu wanda ya kai girman zalunci irin wanda ya zalunci kanshi zaluncin kau da ya fi girma wanda mutum zai ma kanshi shine mutum yana gani ana nuna mai ga hanyar da ya kamata ya bi dan ya samu aljanna kada ya shiga wuta ya ƙi yadda ya bi wannan hanyar har aka je lahira aka ɗauke shi aka sa a wuta babu zaluncin da ya kai wannan zaluncin da mutum ya zalunci kanshi saboda haka mu daure mu gane ayoyin nan suna da gayatu ahammiya wannan sura tana da gayatu ahammiya suratul zumar ku duba da muka yi muqaddiman ta farko har cewa aka yi ana so mutum ya riƙa karanta ta kowanne dare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta ta kusan kowane dare ba wani abu yasa aka faɗi haka ba saboda a kwana da aqida idan ka kasa yin wannan shine aka ce ka rika karanta qul ya ayyuhal kafirun idan ka kasa karanta irin waɗannan in ka da zai yiwu ka hada ko da jefi jefi ne ka samu ka rika yi yana da gayatu ahammiya saboda tauhidin nan da ake so mutum ya kwanta da shi in bai tashi ba shikenan yana da gayatu ahammiya idan wannan ta yi ma mutum tsawo to ya karanta qul ya ayyuhal kafirun kusan kullum mutum in zai kwanta ya zama ita ce sura ta ƙarshe ko abin da zai zama na ƙarshe ya zama yayi bara'a inda zai yi ma to da sallah zai yi ka karanta qul ya ayyuhal kafirun ka karanta qul huwallahu ahad ya zama ƙarshen ahad dinka ƙarshen lokacin da kai magana ko kai wani abu ka bar wannan wurin ka kwanta domin bacci kanan mutuwa ne yayi kama da mutuwa zai iya yiwuwa ka kwanta wata rana baka tashi ba amrun mumkin wasu sun kwanta ba su tashi ba Allah shi yake karɓar rayuka lokacin mutuwansu da lokacin da suka yi bacci sai ya karbi waɗanda ya hukunta mutuwa a kansu ya kyale wasu su kuma su dawo su ci gaba da rayuwa ila ajalin musamma zuwa lokacin da aka kayyade masu in lokaci bai ba amrun mumkin wata rana daga bacci mutum ya wuce saboda haka idan mutum zai kwanta bacci ya rika sasanci tsakanin shi da Allah tabaraka wataala dan ba sani wata kila wata rana kana kwanciya shi kenan ka kwanta kenan ila qiyamis sa'a sai zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa wanda ya zo kwanciyan idan ya ɗauki waɗannan azkar yana karantawa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta aka ce wannan in ma za ka yi to zama ita ce ƙarshen magana ka daga nan ka ja bakin ka kai shuru duk abin da za a yi kai shuru ka kyale sai gobe kuma karga ta sallama ma Allah dan mutum ya mutu akan wannan ya mutu alal fitra ya tsira Allah ce muke mu kada mutum ya zo ya sa akwai wanda wani ya zo kwanciya ma shi bai iya bacci wai sai ya sa kidi a kunne sai da kidi ba ma ya ji Qur'ani ba sai ya sa kidi wani sai ya sa jazz saboda haka sai yana jin jihas a kunne yake iya bacci akwai wanda ya ce wai akwai wata da ta yi waka kuma wallahi mutumin nan abin mamaki ba yaro ba hira fa aka yi da shi wai shi akwai wata yarinya da ta yi wata irin waka shi tun da uwar shi ta haifai bai taba jin waka mai ratsa jiki taima mutum wa'azi a jiki ba ya ratsa jikin shi kamar wannan waka wai in ya ji ta hakuka yake yi saboda haka idan zai kwanta bacci sai ya ji idan ya tashi ma ita yake fara ji shine wata yarinya wai da ta yi waka tana ta rayuwa tana faruwa wai duk bai ji wa'azi ba tuntuni da uwar shi ta haifai shi bai taba jin wa'azi ba wanda yayi magana rayu sai a wajen wannan waka kuma yanzu wakan nan muryan yake bi ko ma'anan ce bai taba ji ba idan dai ma'anan abubuwan da take faɗi ne su ne bai taba ji ba saboda haka nagamat sautin da take yi da abin da ke biye da kiɗin shi ke burge shi har zuciyar ta riga ta ƙeƙashe idan mutum ya zama na ko da yaushe zuciyar shi ba ta jin daɗi sai ya ji kiɗi da waƙa sannan take jin daɗi sannan take jin sanyi sannan take jin nishaɗi ba wani abu ya haifar da haka ba munafuci ne ya riga ya tsiro a cikin zuciyarsa abdullahi bin mas'ud cewa ya yi duk mutumin da ya mai da kiɗi da waƙa shi ne abin daidan ɗin shi ko yaushe ya ji kiɗi da waƙa to tabbas kuwa sai zuciyar nan ta ƙeƙashe ya zama munafuki kamar yadda ka sani ƙasa idan ana zuba mata ruwa take tsiro ta ciyawa to haka duk zuciyar da take jin kiɗi laila naharan haka munafuci zai tsiro cikin zuciyar nan sai ta zama munafukan zuciya shi in ta am abaito ko mutum ya ƙi ko ya so saboda haka kaga shi wannan da ya saba ya saba kidin yake ji sai ya ce tunda uwar shi ma ta haifai bamu sani ba shi ko uwan ma kage mata ko ko dama su ma guzawa ne bamu sani ba dai wannan magana saboda haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu mu rika yin tunani musamman ga wanda shekarun shi suka yi girma kun ga idan dai shekarun ka sun kai ana ce ma da da ba sha ake ce ma ba na san kun gane yaran idan aka fara ce maka ashirin sai a ce da talatin da arba'in da hamsin da to wallahi idan mutum bai taka tsantsan ba sai yayi da na sani inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا الله تبارك وتعالى ينادى وسباي ما سهنكلي طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة سنسك دنيا ننسبوا دسنا جنس أورام فتنة نظروا فيها sun tsaya sun lura da duniyan nan sosai falamma alimu annaha laysa lihayyin watanan yayin da suka gano ba wurin zama bane na har abada ga wani rayayye ja'alu halujatan sai suka dauke ta suka maida ita kaman teku ce wurin tsallakawa wattakhadhu salihal a'mali fiha sukunan suka dauki kyawawan ayyuka sune jirgin ruwan da za su shiga su tsallaka saboda haka masu hankali haka suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yubghidu kulla ja'dhariyyin jawaz sakhifun fil aswaq jifatun bil layl himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah Allah tabaaraka wa ta'ala yana jin haushin mutum wanda shi ba abin da ya sani banda yaya za a iya tara duniya kawai ita ce gaban shi mai kakkausan harshe wajen magana mai surutu a kasuwa ko ina ya yana haya gaga amma in dare yayi ya kwanta kaman mushen jaki kaman gawa idan rana ta yi kuma ya zama jaki ba abin da ya sani ban da ya ci ya sha in babu abinci kawai fashe da ihu in an mai maganan duniya ya san komi in an mai maganan lahira kuma bai san komi ba game da lahira ba ruwan shi da ita don haka su waɗannan bayi da suke da hankali imamun nawawi da ya wannan magana cikin riyadu salihin sai ya zo littafin nashi babi na sha biyu sai ya ce babin da ke jawo hankali duk mutumin da ya shekaru da yawa to ya tsaya ya rika duba menene kuma ayyukan da yake aikatawa da yawa wanda za su bashi lada mai yawa da ya zo babi na sha uku sai ya ɗauko babin yana maganan to ga ayyukan da za a rika yi ga ayyukan da za a rika yi duk mai hankali ya yi tunani kan waɗannan abubuwa tun ya rika tunani saboda babu makawa fa mahma tsalal layl fala budda min tulu'il fajri wa mahma talal umru fala budda min dukhulil qabr duk yadda dare yayi tsawo to babu makawa fa wata rana gari zai waye duk yadda shekarun nan suka yi tsawo to babu makawa wata rana mutum sai ya shiga kabari ko yana so ko baya so Allah ya mana muwafaka saboda haka Allah tabaraka wataala yake jawo hankalin mu dan mu zama masu tunani mu zama ulul albab mu zama min alladhina yatadhakkaruna wa yatafakkaruna wa ya'tabirun suna tunani suna lura suna wa'aztuwa suna kallon abin da ake gaya masu aka ce alam tara baka gani bane ya kai mai karatu annallaha anzala minas sama'i ma'an Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fasalakahu yanabi'a fil ard Allah tabaaraka wa ta'ala ya tafiyar da ruwan nan ya shigar da shi cikin ƙasa yana da hanyoyi ko ina yana gudana yana kaga cikin dutse ma in Allah ya ga dama ruwa na fitowa ya gudanar da shi inda yake so thumma yakhruju bihi zar'an mukhtalifan alwanu sannan kuma ta dalilin ruwan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya fito da shuke-shuke nau'uka kala daban-daban ga sunan duk wanda ya sani kuma ya gani idan wani lokaci aka kai zaka ga gashi nan an yi ruwa ƙasa ta koma kore fatau ko ina ka biga ta nan abun sha'awa thumma yahiju bayan nan ana nan ana nan sai a ɗauke ruwan nan sai kaga kuma ciyawa ta bushe komai ya koma ya kashe kamar yadda yanzu muke kallo zamu ga wurare sun bushe da can kaman ba su ne koraye ba watarahu musfarran ka ganshi ya koma yayi wani irin kala jajawur ko yalo yalo ya koma ya bushe thumma yaj'aluhu hutama ana nan a kwana a tashi sai kaga ba komi komi ya ke kashe ya bushe kasa ta koma ramai to kamar haka wata rana za a yi ma mutane ana nan ana nan wata rana za a wayi gari kowa ya mutu idan aka dade akai ruwa akai goma akai goma a kwana arba'in akai ana ruwa malam shikenan ko mutane za a yi ruwa kaman yanda aka ce in an yi ruwan nan an yi ruwan nan a cikin waɗannan kwanaki to ƙasa kuma za ta kumbura kaman yanda aka san mace yar adam idan aka ta samu juna biyu da tana nan cikin nan yana sabo ba za a gane ba ana nan sai aga tana kumbura tana kumbura tana ƙara girma har cikin ne ya fito fili ranar nan sai aga ta haihu haka mai nuniya ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala ya kwatanta mana to kamar haka ne ƙasar nan idan aka yi mata ruwa za ta kumbura duk abin da ke cikinta mutanen da ke cikin nan za a maida masu da halittarsu sai ita ma ta haiho su kamar yadda mai ciki take haihuwa sai kaga kowa ya fito kuma ila arasatil qiyama zuwa wancan dandali da za a je a taru wanda ake ce ma ardul mahshar ranar taro na gaba daya saboda haka haka za a yi saboda haka wannan alamomi ne na ikon Allah tabaraka wa ta'ala inna fi dhalika kun ga a irin wannan tunani da ake magana ya kamata la dhikra akwai abun tunatarwa li ulil albab ga masu hankali su ya kamata su yi tunani idan mutum yana karanta qur'ani to abin da ake fata ya zama yayi tunani afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam yanzu jama'a ku yi tunani yanzu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bude masa zuciyarsa ya karbi musulunci fa huwa ala nurin min rabbih yana tafiya da haske daga ubangijinsa na sha bada misalin nan kamar mutumin da aka ce kun shiga cikin duhu wannan an daure mai fuska gashi cikin dare ga hadari ga ana ruwa kuma kuka shiga cikin daki mai duhu aka ce ku zabo wani abu kai kuma fuskan ka lafiya lau ba a rufe ma ba daure ma ba kuma gashi da fitila kana da ita mai batir uku ko irin wannan ta security nan kana rike da ita shin yanzu idan aka ce ku yi tafiya tafiyar ku za ta zama daidai idan aka ce ku shiga wani wuri ku zaɓi wani abu zaɓen ku zai zama daidai kai da kake tafiya da haske da wannan da aka ɗaure mai ido ga duhu ga hadari ga kuma ɗaki mai duhu a ce zaɓi wani abu ko sawa aka aka ce wannan shine shugaban ku mai fitila wannan shine shugaban waɗannan mara fitilan nan kana ganin mabiyan wa za su ji tsoron shugaban abin da zai zaɓo masu kaga marasa fitila za su ji tsoro ba su san abin da wannan zai kwaso masu ba to kamar haka ne aka nuna mutane gaskiya wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan jagoranci mai haske jagoran na da haske mabiyan na da hasken su suna tafiya zaka ga tafiya tangaram tana tafiya lafiya lau wanda ko suka bi shedan kamar sun bi makaho ne sannan an daure mai idanu gashi ba fitila shi ma babu su ma babu ana tafiya cikin duhu kowa ya zaɓi wane ne jagoran shi saboda haka Allah yake bada misali yanzu wanda aka yi masa haka yana tafiya akan haske a kwatanta su da wanda ba su ba fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah kai azaba ta tabbata ga wanda zukatansu suka kekashe ba sa jin alqur'ani to wasu idan aka zo nan sai su ce zikirin Allah ai idan ka ce zikirin Allah baka faɗi qur'ani ba ai ka takaita ma zikirin kenan ai babu zikirin da ya kai yau mutum ya karanta alqur'ani domin idan qur'ani aka aka karanta ai ya hada duka zikirin da zaka ce idan ka ce la ilaha illallah ka ce subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa ba shine zikirin nan ba to ai da in ka karanta qur'ani ya hada waɗannan saboda haka idan mutum ya ce wai in an zo nan aka ce zikirillah ya ce wai zikiri ya ce ai ya ki fassara da alqur'ani ai ka rage mu abun karmashi kenan ka faɗi wani bangare ne na zikirin ciki amma in ka ce alqur'ani kawai magana ta kare duk abin da zai biyo baya babu abin da ya kai zikirin ambaton Allah kaman a karanta alqur'ani zaka idan mutum ya karanta wannan yayi babban aiki sauran kawai in ya gaji ne ya dauko wani guda ɗaya gefe ya tayi ko ya ce subhanallah ko ya ce alhamdulillah ya tayi shi kadai amma in ya hada ya karanta qur'ani ai babban zikirin Allah kenan mutum ya karanta qur'ani to balle kuma ma ai sa'a mutum ya karanta qur'ani yana ganewa kuma ya tunanin me ya kamata yayi me ya kamata ya bari a ciki ai wannan shine babban zikirin Allah ambaton Allah kenan wa zakiruna Allah kaseeran wa zakirat kenan ai da aka zo aka ce wanda ya karanta Qur'ani aya goma to shikenan yayi wani abu wanda ya karanta ɗari aka ce ba za a sa shi cikin shagalallu ba to wanda ya karanta abun nan sai aka ce za a sanya shi kuma cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirat wanda ya karanta dubu ɗaya sai aka ce za a sa cikin muqantarina ai kaga kenan matsayi matsayi ne ma ake ake dagawa goma ka fita zargi amma dai ka dan ɗari in ka kai ɗari ka fita ka fita daga cikin shagalallu ga inda za ka shiga in mutum ya yi dubu ga inda ya shiga ai duk don a nuna mahimmancin alƙur'anin ne karanta shi shi ne babban ambaton Allah waɗancan ɗin na ciki kuma ba wanda ya ce ba su da kyau sai dai a yi mutum ƙarya babu wani wanda zai karanta musulunci ya san wani abu a ciki sannan ya zo ya ce wai ka ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ya ce maka wai ba su da kyau sai dai in ka kirkiro wani abu ka nade a jikinsu wanda kake yi wanda annabin bai ce ai haka ba to wannan ne bai da kyan ba su ba ba kalmomin ne ba su da kyau ba aikin da ka lika a jikinsu ne ba kyau in ka tashi kana karanta su kana rawa to wannan kuma kai ka sa wannan rawan amma mutumin kirki ko a duniyance ma bai rawa bai shiga cikin duniya ya rawa a dauko shi yana rawa kuma ya ce ambatan Allah yake yi wannan in kai ka karo wannan to wani abu ne ka karo daban to amma a daina cewa mutane na cewa wai ambaton Allah bai da kyau ba wanda zai ce inda yana da hankali ya ce ka ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah wannan baqiyatun salihatu ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan na samu na faɗi wannan a rana sau ɗaya ya fi a bani duk duniya da abin da ke cikinta sannan wani ya zo ya ce ba ta da kyau kuma ya jingina kan shi ya ce annabi ya ce abadan ba zai yi ba amma in mutane suka kirkiro wani abu suka nannaɗe a jiki to wannan abin da aka kirkiro aka nannaɗa mata ne bakin ba ita ba ku daure ku gane ne yawancin mutane sai su zo su faɗi wani abu daban su ce ai an ce babu kyau ko su ce an ce salati annabi bai da kyau to wa zai ce salati annabi bai da kyau bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya man salati daya Allah zai mai goma to kuma ka ce bai da kyau a'a salatin ne ake so wanda ya koyar ya ce a riƙa yi mai shine kawai sai ka zauna lafiya saboda ita ibada tauqifiyya ce tsayawa ake inda aka tsaye da mutum abinda aka ce ai shi zaka yi in za ka yi bautan kuma sai ka yi ta da ƙa'idan nan biyu al'ibada mabniya alal aslain al'ikhlasu lillah yi saboda Allah wal mutaba'a li rasulillah sannan da kwaikwayon kuma yadda manzon Allah ya koyar shi ne muhimmin abin da ya sa ka aiko shi inda za a bari mu yadda muka ga dama ba sai a gaya mana ba a ce ku yi amma ya za mu yi sai a ce ku yadda kuke so a'a da aka ce mu yin sai aka aiko wanda zai koya mana yadda za mu yi wannan shine zama lafiya kada mutum ya ja wani faɗa kawai in kuma ka gaya mutum bai yarda ba ka rubu da shi dama ba ce ka zama kai zaka ce sasa mai ba kai ba alƙali bane kuma balle kai mai hukunci ka ce ga matsayinsa saboda haka wannan shine wanda suka kauda kansu daga alƙur'anin nan ba su karanta shi to yanzu ku duba jama'a mutum fa zai shekara arba'in ko ya shekara hamsin wai bai iya karatun alƙur'ani ba ko kaɗan bai iya ba kuma bai taɓa yau tuhumar kan shi ya ce wai yanzu kamata a ce shekara hamsin bai iya karatun alƙur'ani ba ya gano cewa in ya je lahira akwai matsala wai bai wannan tunanin ba wani ko an mai magana wai sai ya ce a yana nan yana shiri shi ma ya san cewa karatun alkur'ani yana da kyau amma yana so ne ayyuka su ragu ya kai retirement age wai in ya retiring daga aiki sannan ya dawo ya koyi karatun alkur'ani duk sai a dage ma alƙalami a jira ai sai dai ai ma kaman yanda Muhammad Hassan yayi ma wani idan ka faɗi haka ka ce sai ka kai retirement age sannan za ka fara koyon karatun alkur'ani sai a ce to kawo takarda mai rubutu wani rubutu shine mai rubuta agreement mu kai ma mala'ikan mutuwa cewa ba zai zo ɗaukar ranka ba sai bayan ka kai retirement age ɗin kuma ka shirya karatun ka yi ka gama ka kai shekara tamanin ka iya sannan sai ɗauke ka kusan mun karanta na muhammad hassan ya je wata ƙasa aka gaya mai akwai wani musulmi musulmi ne mai ƙoƙari gashi da dukiya gashi abin nan amma shi fa baya taimakon addini kwata-kwata ba ruwan shi da taimakon addini baya shiga cikin yan uwa ga su baki ne a wata ƙasa ana so ka rika shiga cikin dangin ka dan wani abu ya same ka su sani dan wani sai aka ce je masa nasiha har gida yace ba komai masha Allah suka tafi gidan shi ya koyi masu maraba aka zo aka zauna aka ce babban malamin mu ne ya kawo ziyara muka ce zo ya ziyarce ka a matsayin sada yan zumunci yace yace ya ji dadi ya ji dadi bayan sun gama gaggaisa yace gaskiya ba za mu boye ma ba ‘yan uwa sun yi koke cewa kana da hali amma ba ka ba da gudunmawa duk cikin abubuwan da ake mashahar na abubuwan da ake na addini kai ba ka shiga ciki ba ka ba da gudunmawanka ba ka yin komi shi ne na zo in ma nasiha saboda ka zama ba daidai ba ne ka ga nan kai bako ne in ba ka cikin ‘yan uwanka rar da wani abu ya same ka ya masa nasihohi bayan ya gama ya ce gaskiya malam Allah ya ƙara albarka kai kam Allah ya hore ma ka iya magana ka iya mutum wa'azi ya shiga jikin shi sosai jikin shi ya yi sanyi da ya ji wannan wa'azi ya ce amma na yi alkawari ba zan yi ba yanzu amma nan gaba bayan na gama zamanan in na koma garinmu na koma ƙasanmu to zan yi markas ba zan yi ƙaton markas zan yi ƙaton masallaci da makaranta da asibiti da wurin karatu da wurin abubuwa duk wannan na yi alkawari zan yi in na koma garinmu amma sadda na gama neman kuɗi na nan zan koma ƙasa ƙasata ina da wannan plan in in future zan yi haka sai ce masha Allah masha Allah to a nemo takarda da alƙalami aka nemo takarda da alƙalami yace abinda nake so shine bari mu rubutu a wannan takardar in sa hannu ka sa hannu sai mu ba mala'ikan mutuwa shi ma ya sa hannu cewa ba zai zo ya dauki ranka ba sai ranar da ka gama wannan shirin ka koma kasar ku sai ce ka gaskiya malam abun naka fa lalle wa'azin nan naka babba ne kuma fa haka ne to amma bari in gaya ma ni kuma ka biyan da nake son kuɗi shi yasa ba zan iya yi ba ya ce ni ɗin nan da kake gani ba na zuwa asibiti idan ba ni da lafiya saboda yadda nake son dala ya ce ɗauko takarda nake yi kamar yadda ka ga wannan farar takardar sai in ɗauko in rubuta alf dolar in rubuta a jiki sai in ɗora a bisa kaina kawai sai in ji kaina ya warke saboda son kuɗi da nake sai in ji na daina jin ciwo in kuma ina da dala a cikin aljihu to ba sai na yi rubutun ba ita zan ɗauko kawai ɗora bisa kaina da na yi shiru sai in ji kawai na warke sai muhammad hassan ya fashe da kuka ya ce sadaka rasulullah lalle manzon allah da ya ce za a wayi gari wasu mutane su zama bayin dinari ne su ko bayin khamisa ko khalila duka waɗannan ashe kai ne ashe ko haka ne kai yanzu ka tabbata kai bawan dala ne ba wani abin da kake bauta yanzu a duniyar nan kake so a rai kaman wannan dalan shi yasa kake warkewa in ka same ta to yanzu in ka nemi bayan naira yanzu a ƙasar nan guda nawa aka ba su kirgo bayan naira wanda mutum saboda ita komi zai iya yi duk abin da aka ce maka yanzu a ƙasar nan wani zai iya yi saboda ya samu kuɗi kakka cire wannan abin ka ce ba zai yi ba ko menene aka ce ma wani wannan ko kaga wani ba zai iya ba to idan dai aka aje aka ci gaba da cewa wa zai yi wa zai yi wa zai wallahi na ga ma wani sai ya fito ya yi shi kai yanzu da shedan zai fito Murtala Square ko Stadium a ganshi da kafannin shi yace shine shedan amma kuma zai raba buhun kuɗi ai mai sujada daidai ina tabbatar ma sai sun yi sujada nan sun dau buhun kuɗin nan su ba da uzuri su ce in sun zo in sun daga baya sun tuba wanda ma kaji ya ce daga baya ya tuba ma to shi yana ma tunanin wani abu amma wani kawai zai dauka ne ya ce halak malak kawai dauko ita dariya so haka mu daure mu gane irin waɗannan abubuwa rayuwar nan fa ko menene tana da iyaka mutum zai zo abun mamaki a nuna ma mutum wa'azi mutum ya zo tun lokacin da ya zo gidan nan haka aka haife shi tsirara ba shi da komi ana nan ya zo ya samu riga ya samu abin da zai ci ya samu abin da zai sha ya samu abin da zai naji waya na kuka a fito da ita ta bada siminti yawwa a nemo mai ta aka zo ba shi da komi yana zaune malam aka zo sai fara samun duniyan nan sai ya ta ginawa yana tarawa ya ta ginawa yana tarawa ya ta ginawa yana tarawa yana sama yana sama yayi wurin zaman shi sama yayi zaman wurin shi sama wata rana ana nan malam za ta fi saman nan a sauko da mutum a kai shi ƙasa kuma a sa ƙasar nan ita ma yau ta haushi kuma shi sannan ba shi da komi to ya za a yi ku auna kuma ku gani wani in aka zo za a fitar da shi daga gidan shi in da ba kai kukan mutuwar shi ba kaga inda yake kwana yanzu an fitar da shi an kai shi wancan wurin mai duhu an aje wurin nan wannan kadai zai sa kai kuka in ka tuno da inda yake da kuma inda ka baro shi yanzu wata rana ma da damina ne an kai shi kenan malam a zo a yi ta zabga ruwa wanda da ba yadda za a yi kai tunanin ya jike yau can zai kwana cikin tabo amrun mumkin so da aka mutum ya tunanin wannan ba yadda za a kwatanta su aka ce ula'ika fi dalalin mubin waɗannan suna cikin bata bayyananne Allahu nazzala ahsanal hadith Allah shine wanda yake sassaukan maku da mafi kyawun wato labari shine kitaban mutashabihan littafi ne masaniya wanda littafi ne wanda yake akwai abubuwan da suka kama da juna ciki masaniya kuma ana maimaita abubuwa na kissoshi da labarai da alƙawarin rahama da alƙawarin wuta a cikinsa wanda masu hankali taksha'irru minhu qulubul ladina ayakhshawna rabbahum wanda idan aka karanta shi waɗanda suke jin tsoron ubangijin su kan ji tsoro har fatar jikin su ta tashi tsigar jikin su ya tashi thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan kuma zukatan su kan yi laushi sukan koma ya zama hankalin su ya samu natsuwa su shiru su samu saboda ambaton Allah da aka yi dalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan shiriya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryar da shi wanda ya ga dama yake shiryarwa Allah ka shiryar da mu wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi fama lahu min had wannan babu mai shiryar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah in muna daga cikin waɗanda suke har yanzu batattu ne ya Allah muna roƙonka Allah ka shiryar da mu kafin rayuwar mu ta ƙare dan tsarkin sunayenka bi mannika wa karamika innaka waliyyu dhalika wal qadir alayh sharhul kalimat ay fasalakahu yanabi'a fil ard ay adkhalahu fil ardi wato Allah shine wanda ya shigar da wannan ruwa cikin ƙasa fasara jariyan tataha ya koma yana gudana a ƙarƙashin ƙasa yanbi'u ay minha yana bubbugowa daga ciki fakadhalika yanabi'a hakanan hanyoyin ruwan daban-daban suka koma suna fito da tsiro kala-kala muktalifan alwanuhu ay ma baina akhdarin wa abyadin wa ahmarin wa asfarin haka Allah yake fito da tsuro wasu koraye wasu farare wasu jejaye wasu ga sunan yalo yalo wa anwa'uhu aka nan nau'uka daban-daban min burrin wa sha'irin wa dhurra ga sunan zaka ga ga alkama nan ga nau'in alkaman na sha'ir ga masara ko alkudawa duka ga sunan an fitar da su thumma yahiju sannan wata rana sai kaga ya bushe kawai ya koma kaman karmami wa tarahu musfaran ayyai basu sai ya bushe wata rana wa tarahu ayyuhar ra'i sai ka gani ya kai mai kallo ba'dal khudrati musfarran bayan da abu kana ganin shi kore yanzu ya koma ga yanan ya zama karmami ya bushe gaba daya thumma yaj'aluhu hutama sannan bayan haka nan kuma za a sanya shi ya zama kaman an girbe shi ai fatatan mutakassiran zaka ganshi an tsitsinka shi yayi gutsu-gutsu ya kare inna fi dhalika la dhikra da wannan abubuwa akwai ambato ai inna fi dhalika al wannan abu da aka ambato mana min inzalil ma'i na saukar da ruwa ila an yakuna hutaman har ya koma ya zama ya bushe kaman karmami tazkira akwai tunatarwa mai tsanani ga masu hankali afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam yanzu wanda Allah ya bude masa kirjinsa ya karbi musulunci fata dabihi ya shiryu kaman lam ay yashrahi Allahu sadrahu falam yahtadi zai zama daidai da wanda Allah bai bude kirjinsa ba shi kuma bai shiryu ba yana nan a burkuce amsa a ba zai yi ba fa huwa ala nurin min rabbih yana kan haske wato wurin daga ubangijinsa yana kan wannan ai fa huwa ya'ishu fi hayatihi ala nurin min rabbih yana rayuwa a cikin rayuwarsa akan wani haske daga ubangijinsa ka kwatanta wa huwa ma'rifatullahi wa shara'ihi shine mutum wanda ya san Allah ya san dokokin Allah a kwatanta su wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah saboda haka azaba ta tabbata ko bane ya tabbata wato ya tabbata ga wanda zukatansu suka bushe ba sa ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ai wannan wailun dinnan kalimatul azabi lil qasiyati qulubihim qulubuhum wannan kalma ce ta azaba ga waɗanda zukatan suka bushe an qabulil qur'ani ba sa jin alqur'ani ba su iya ba ba su damu ba ba su sani ba ba su san kuma ba su sani ba wannan shine muntahal musifa muntahal asara azana Allahu ajarana ai falam tu'min bihi zukatan su ba su imani da qur'anin nan ba wallam ta'mal bima fihi basu aiki da abin da ke cikin alqur'anin ba to wanda bai san shi ba ma ya za a yi ma ya tunanin zai aiki ya za a yi wasu ahsan alhadith kitaban aka saukar da mafi kyawun labari huwa alqur'anul karim shine alqur'ani mai girma Allah ka azurta mu da cin albarkacin alqur'ani mutashabihan yayi kama da juna ayyashbuhu ba'dahu ba'dan fi an-nazmi wal hasani wa sihhati maani qur'anin nan sashensu yana kama da sashe wajen jeri da yadda aka tsara shi da yadda yake da kyau da kuma ingancin ma'anoninsa duk inda aka bi ku duba wata fada ta musulunta lokacin bata iya karanta alkur'ani ba ta yi kuka ta ce aka ce me ke damun ki ta ce tana murna guda tana bakin ciki guda menene murnarki ta ce da ta musulunta menene bakin cikin ki da bata iya karanta qur'ani ba ta ce ƙur'anin nan yanzu ɗauka shi take kawai saboda tsarin da Allah ya mai abin na burge ta sai ta dinga kallo tana buɗewa ta kai ƙarshe ta fara daga farko sai ta kai ƙarshe saboda kyawun nazam yanda aka tsara shi ta ce ina ga ranar da Allah ya bata iko ta ga tana iya bin shi ta karanta amma yanzu mutum shi ya samu dama Allah ya taimaki mutum cikin taimako na Allah ba a yi ma da'awa ba ba a yi ma kira ba ta dalilin mahaifanka wanda su ne suka yi ma alkhairin da babu kamar shi suka yi dalilin ka zama musulmi ka taso ka gada ka tadda kai ka taso cikin ahlul qur'an ka taso a gidanku ka san da qur'anin nan har ma wasu iyayen suka taimaki mutum tun yana dan karami suka koya mai da kansu ko suka dauke suka kai shi inda za a koya mai qur'anin nan tun yana karami ka iya wani kaso daga ciki wani ma ya iya duka dan har ya kai ya sauka a lokacin amma yau mutum sai ya koma ya jefar da wannan kyautar da Allah ya masa ya manta da wannan yana ganin iyayen nashi ma ba su yi mai daidai ba ma da suka sashi iya Qur'ani har wani sai ya bude baki ya ce iyayen su ne ma suka tuce shi saboda shi ya iya Qur'ani kawai bai iya wancan ba bai iya shirme ba duk abin da zaka koya a duniyan nan Qur'ani shine namban farko in zaka koyi wata sana'a ko zaka koyi wani yare ko zaka koyi wani abu kana iya koya yana da kyau ka yi wasu harkokinka amma in baka iya Qur'ani ba baka san wani kaso na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu kana nan cikin bala'i baka fita ba sai ka nema ka koya shi yasa su magabata yara idan suka gamu da mutum ya dade a duniya sosai wani an tambaye yayi wajen shekara 100 me kai kara a can yace abin da ya kara dade wannan ta amfanar da shi mai hankali ya kamata ya tsaya ya tanaji ya ga me ya tanada da lahira shine amfanin dadewa to wasu tambayar mutum suke yi in aka ce ya dade me ka samu ka san da ka samu na Qur'ani kana da kaso na Qur'ani ko kana da kaso na hadisi idan mutum ya ce babu sai dadewar ka bata ma amfanin komai ba da baka dade ba da yafi kowa ya auna ka gani ina ka sani ina ne baka sani ba kuma wani kokari kake wajen ka san abin da baka sanin ba masaniya ai to ai sani wannan sanni ana abin nan ana karanta shi sani fil wa'di ana maimaitawa wajen alkawari a maimaita wal wa'id kal qisas wal ahkam kaman kissoshi da hukunce hukunce taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum idan waɗanda suka ji qur'anin nan suka ji suka ji shi ay tarta'idu minhu sai kaga zukatansu na kirma juludul ladina yakhshawna rabbahum na fatan waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu wa zalika inda dhikri wa'idihi lokacin da suka tuna da kyacewa azabar da aka ce za a yi ma wasu a cikin alkur'ani sai kaga hankalinsu ya tashi har wasu ma ta dalilin qur'anin sun karanta ko an karanta musu wasu ayoyi ta dalilin wannan sun mutu ma thumma talinu juluduhum wa qulubuhum sannan daga nan zaka ga zukatansu suna natsuwa suna laushi ila zikrillahi zuwa ga ambaton Allah ai inda zikri wa'adihi li ahli al-imani wattaqwa bil jannati wa ma fiha min na'imin muqimin lokacin da suka karanta alkur'ani kuma suka je wani wuri can sun ji tsoro a tarhib kenan wa tarhib ga kwadaitarwa ga tsoratarwa idan aka je aka tsoratar da su can za su ji tsoro hankalin su ya tashi idan aka dawo na aka gaya musu ni'ima kuma ta aljanna shi kuma wannan za su ji daɗi sai su yi murna su rika jin daɗi in aka ambaci wajen magana abin da Allah ya tanada wa masu imani da tsoron Allah wanda su muke magana kai ahlul imani wat taqwa bil jannati da aljanna wa ma fiha da abin da ke cikin aljannan nan min na'imin muqimin na ni'ima ta dindindin Allah ka samu daga cikin yan aljanna ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi qauluhu ta'ala alam tara baka gani ba ai baka ji ba hadhihi al-aya al-karima wannan aya bai karamci tuqarriru at-tauhid wal ba'th wal jaza tana tabbatar mana da tauhidi da kuma in an mutu za a tashi wal jaza da kuma sakamako da zikri mazahiril qudrati wal ilmi al-ilahiyyin wannan ilahai ila ko wannan ilahaini wanda suna bayyana mana wato na alamomi na iko da ilimi na Allah waɗanda suke su guda biyu ga sunan wa huma muqtadiyani liwujudillahi awwalan sune abinda suke nuna mana cewa tabbas kowa ya san Allah tabaraka wata'ala yana nan dan in baya nan waɗannan abubuwan ba za yi su samu ba thumma wujubul imani bihi wa bi liqa'ihi sannan kuma mutum ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya yadda zai hadu da Allah tabaraka wa ta'ala wa qala ta'ala mukhatiban rasulahu sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace yana magana da manzon sa yace alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an wa huwa al-matar baka gani ba Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fasalakahu yanabi'a fil ard aka shigar da shi ya zama wani marwar ko ina yana bi hanyoyi hanyoyi ay adkhalahu fiha wa akhrajahu minha aka shigar da shi ciki kuma daga nan ake fito da shi yanabi'a ana fitar da shi a tona a debo ruwa ai bohol ai wane ne duk a debo ai bi wasitati hafrin wa bidunihi ta dalilin a tona rami ko ai rijiya ko ai wani thumma yakhruju bihi zar'a da wannan ne kuma za a fitar da shuke-shuke min qamhin wa sha'irin wa dhurratin a fitar da maganan duka da alkama ne da nau'in sha'ir da kuma duka wata masara ne ko wani wane ne وغيرها مختلفا الوانها ana nau'in sa kala daban-daban min ahmarin wa abyadin wa asfar akwai farare akwai jaijaye akwai yalo waɗanda suke abun nan ne shu abun nan kenan mai rawaya thumma yahiju sannan ba haka nan wata rana a bushe hasba sunnatillahi ta'ala ai fi dalika wato bayan nan saboda yadda Allah ya tsara wata rana sai aga abubuwan nan sun bushe fa ya juffa sai aga ya bushe fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama sai ka gan shi gashi nan yayi kore sannan a mai da shi ya kakkare ya lalace ai fatatan wai mutakassiran zaka ga ya koma ya rugurguje an tsitsinka shi yayi gaja-gaja an kakkarya shi katibni kaman kaikai ya koma kaman kaikai komai ya lalace kullu hadha yatimmu bi qudratillahi wa ilmihi wa tadbirihi duka wannan yana yiwuwa ne ya faru da cikakken wato sanin Allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa da yake da shi da yadda yake sarrafa abubuwa wa fihi mau'izatun a cikin wannan magana ya jama'a akwai abun wa'azi wa dhikra da tunatarwa li ulil qulubil hayya ga waɗanda suke da zukata rayayyu ba matattun zukata ba ay tahdihim ila al imani billahi wa bi ayatihi wa liqa'ihi waɗanda waɗannan abubuwa suna shiryar da mutane zuwa ga imani da Allah tabaraka wa ta'ala da imani da ayoyinsa wa liqa'ihi da kuma haduwa da Allah وما يستتبع أي ذلك من الطاعة والتوحيد da kuma abin da zai biyo bayan waɗannan abubuwa domin idan mutum ya yarda da Allah ya yarda da ayoyin nan ya imani zai haɗu da Allah abin da zai biyo baya za a ga kowa ya dage yana aiki tukuru Allah ka taimake mu akwai nahar nan ba na ɗaya ay tadammanat hadhihi al-ayatu al-karima wannan aya mai karamci ta tattaro mana misalai ne ay ziyadatan ala ma dallat alaihi bi zahiri kalimatiha ƙari akan abin da ayan nan ta zo da shi a zahirin kalmomin ta zo mana da misali biyu al-misalul awwal misali na farko huwa annal qur'anal karim shine alqur'ani mai girman nan yanzilu indallahi wato min indillahi yana sauka ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa yahya Allahu bihi ay alqulubal mayyita sai Allah ya fa yuhyi Allahu bihi ay alqulubal mayyita sai Allah tabaraka wa ta'ala ya raya zukata matattu wa tuhyi wa tashraq sai ta rayu ta yi haske wa tablugul kamal ta kai inda ake so ta kai kololuwa fi zuhuri wal ishraq wajen tsarkaka da haske Allah ka azurta mu da wannan samun wannan wa thani abu na biyu shine huwa anna hayatal insan wato rayuwar dan adam tastadi'u min nutfatin ay al min nutfatil mani ta faro ne asalinta daga digon mani wa tastaqirru fi rahim a tabbatar da ita cikin mahaifa ai sun ai tukhraju tiflan thumma tukhraju tiflan sannan a fitar da mutum yana dan jinjiri thumma yakbiru a kwana tashi sai ya girma fa yasbahu shabban ya wayi gari yana matashi ai fa kahlan sannan ya koma dattijo thumma yahrumu wa yahlik sannan ya koma ya rugurguje ya tsufa wata rana sai a ga wata rana ya mutu komin dadewar da za a yi haka za a yi wal khitabu nan salihun li kulli man lahu ahliyatun nazari wannan magana da aka yi ya jama'a magana ce ta dace da duk wanda yake da hangen nesa yake da tunani ya kamata yi wannan tunani ya fito ko wa qauluhu ta'ala afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam yanzu wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bude masa zuciyarsa ya karbi musulunci ai wasa'a sadrahu Allah ya bude masa kirjinsa wa fasahahu ya bude masa shi wa qabila al islam dinan ya karbi musulunci ya zama masa addini fa taqada aqaidahu ya yadda da aqidojinsa wa amila bi shara'ihi ya aiki da dokokinsa famtathala awamirahu wajtanaba nawahihi ya aikata abinda ake so a aikata ya nisanci abinda aka hana fa huwa ya'ishu ala nurin min rabbih yana rayuwa ne fa akan haske wanda ya samu daga ubangijinsa wa maqabilu hadha mahzufun kishiyan wannan an share shi ba sai an ambato shi ba dan ba a so amma ana nufin zai yi kama da wanda yake kishiyan wannan ne shi ba shi kan haske yana cikin duhu kamar yadda na bada misali iktafa bil awwal anhu ai ɗayan ma ya isa ba sai an gano ba abinda ake nufi sabanin wannan fa in ba haka yake ba a kwatanta su wa taqdiruhu amma kaddara magana shine kaman tsaba Allahu ala qalbihi wanzu wannan za a kwatanta shi wanda Allah ya bude zuciyar nan tashi da haske yana gani komai da komai ka kwatanta shi da wanda Allah ya rufe mai zuciya wa ja'ala sadrahu harajan dayyiqan ya sanya kirjinsa ya zama cikin kunci a matse walam yaqbal al-islam bai karbi musulunci ba walam yadkhul fihi kuma musuluncin bai shiga cikin shi ba wa asha ala al-kufri wash-shirki wal-ma'asi ya rayu akan kafirci da shirka da sabo fa huwa ya'ishu ala zulmati al-kufri yana rayuwa akan duhun zalunci duhun kafirci afwan zulmati al-kufri wa dukhunil dhunubi sannan ga hayakin zunubi ya burkuce a ciki bai ganin fuskansa wa afanil fasadi sannan gashi kullun cikin rubabbin banna yana cikin dagwalo mushe yana cikin banna wa sharri kullun cikin sharri yake a hada su su zama daidai abadan ba zai yi wala yastawiyan wa qawluhu ta'ala fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah kai bone azaba ta tabbata ga waɗanda zukatan suka bushe game da ambaton Allah ayyatawa adullahu ta'ala bil azabi ashabal qulubil qasiya Allah tabaaraka wa ta'ala yana gargadin azaba ne fa ga waɗanda suke da zuciya wadda take busassa min sama'il qur'ani ba sa sauraron alqur'ani wa hadhihi aswa'u halil abd wannan shine mafi munin halin da bawa zai samu kanshi akai ko baiwa idza kana yahluku bid dawa wa yadullu bil huda ay fa sama'ul qur'an al-aslu fihi an yalina al-qulub salihah lil hayati yace idan ya kasance mutun yana halaka idan ya sha wani magani wa yadhillu bil huda ya bata gashi nan mutun idan yazo yanzu ku duba mutun yana jin an ce bashi da lafiya aka ce ga magani yayi kokari kada ya halaka kada yayi kaza amma aka ce masa ga magani sai ya sauri ya sha saboda yana gudun ciwo kada ya kama shi ana cewa in fa baka shan magani wannan illa ba za ta iya zame ma kaza sai mutum ya ta kokari ya sha magani amma kuma ana ce mai in fa baka bi Allah ba za ka shiga wuta yanzu akwai wani rashin lafiyan da ya kai zafin a dauki mutum a wurga wuta amma mutum yanzu da an ce yana jin ciwon kai ko yana jin wani abu nema yake ya samu maganin ciwon kai ya samu wani magani da zai mai maganin wannan idan ko aka yi soye aka ce amma cikin soyen nan za a sha daɗi in an jima za a sha ruwa amma an yi kuskure an zazzage kwarban wata fiya wannan fiyo wata abin nan wata fiya fiya a ciki mutum zai ganganci ya sha wannan man- wannan roman komin daɗin shi yana ji yana gani din ya san zai mutu to amma yanzu sai a ce mutum ga hanyar da za ta kai mutum wuta in bai batta ba wuta zai shiga amma saboda bai yarda ba kawai sai ya bi hanyar nan ya zaɓi ya shiga wutan saboda wani ɗan daɗi da zai ja nan Zaka mutum zai iya shan magani don ya gina jikinsa, amma baya shan magani wanda zai shiryar da shi ya gina masa rai. Wa yadullu bil huda sai ya ki wannan. Wa sama'ul Qur'ani asalul al-aslu fihi ay an yalina al-qulubu salihah lil haya. Yace ai sauraron Qur'ani asalin sa shine zai lausasa zuciya wadda take ta dace da rayuwa. Fa idza kanatil qulubu mayyita dan haka idan zukata suka kasance matattu ne ghairu qabila lil hayati wato wannan wato sama'il qur'ani zadaha mautan wa qaswa wa qaswa sai ya zama ba za- ba rayayyu suke ba to ko sun saurari qur'ani qur'anin ba zai kara musu komai ba sai mutuwa da kekashewa kawai saboda haka wanda kaga ya ji qur'ani qur'anin nan yayi dalilin shirye shi Allah na son shi da alkhairi wa yadullu ala hadha qawluhu ulaika fi dalalin mubin wadannan suna cikin bata bayyananne wannan shine abun nan din su ai fa hidayatuhum mu'ta- muta'addiratun wannan shiryar da su wato abu ne mai wahala idza kana dawa'u yazidu fi illatihim idan ya kasance maganin da ake basu baya ƙara musu komai sai dai halaka ai kaga ba amfani wa ayatul hidayah tazidu fi dalalatihim ayoyin shiriya yana ƙara masa bata kaga ba abin da zai masu ba amfani a karanta masa qur'ani akwai na har namba na biyu da na uku sharhu sadr sharhu sadr ay ibaratun an qabulil huda wal istinarati bihi idan aka ce kirji ya bude shine alama ce ana fadin cewa mutum zai karbi shiriya kuma zai haskaka da shi wal istifhamu inkari wannan tambayan ta musu ne da aka ce afa man wannan inkari ne wa min ay mubtada wal khabaru mahzufun wannan dinnan wannan man din mubtada ne shine wa man mubtada wal khabaru mahzufun taqdiruhu kaman daqa sadruhu bil kufri kaman yanda wanda kirjinsa ya kunci ne da kafirci wa ghashiyatu zulmatuhu sannan duhu ya lube shi lullube shi na kafirci وهو لا يعي ولا يفهم شي baya tsira baya kiyaye komi baya fahimtan komi ma yuqalu wai fala ya'i wala yafhamu ma yuqalu lahu baya kiyayewa baya fahimtan abin da ake gaya masa wa ma yud'a ilayhi da abin da ake kira zuwa gare shi min alhuda wal khair dun na shiriya na alkhairi baya ji Allah hal haluhuma wahida zai zama halin su ya zama daya wal jawabu la amsa ita ce ba za su zama daidai ba na biyu dinnan man dinnan bi ma'ana an litadmiril qasawa saboda boye wannan qasawa fil iradi wan nufur wajen mutun ya kauda kai kuma ya ki karba iz yuqalu a'rada an kaza ana iya cewa mutun ya kauda kai daga kaza wa nafara anhu ya guje shi wa zikrullahi nan da aka ce zikrullahi huna alquran shine alqurani kama fi tafsiri kamar yadda yazo cikin tafsiri kaga wanda ya ki shi ba abin da ya kai shi halaka abu na hudu da aka ce ulaika fi dalalin mubin waɗannan su ne wanda suke cikin bata bayyanan ne aljumla almusta'nifa istinafan bayaniya wannan jumla an kawo ta ne daban dan ta kare mana bayani idh huwa jawabun liman sa'ala an qasawati qulubil mutawaddidin bil wayli domin kaman amsa ce aka bayar ga wanda ya tambaya cewa wai me yasa to waɗannan da aka ce zukatansu sun an ce su zuciyarsu ta bushe har an masu alƙawarin azaba mai tsanani me ya kawo haka aka ce innahu dalaluhumul wadih almubin abin da ya ja masu wannan shine batan da suka yi bayyananne na basu da taqwa basu da imani ya fito ko wa qawluhu ta'ala Allahu wannan Allahu nazzala asanal hadith Allah shine ya saukar da mafi kyawun magana hadhihi alaya nazalat ay lamma qala ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam yawman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithna ya rasulallah wannan aya ta sauka ne lokacin da sahabbai suka ce manzon Allah manzon Allah ka bamu labari wataƙila suna zaune suka ga can da mutane sukan yi kissoshi sukan ba da labarai suka ga annabi kullum an zauna ya masu maganan duniya ya masu maganan lahira kawai kai su lahira baya wani labari baya wata magana ta lagawu ko na wani mantuwa ko na wani abu sai suka ce manzon Allah mu ma ya kamata ka rika bamu labari muna kana mana hira kana bamu labari fa anzalallahu qawlahu sai Allah ya saukar da wannan maganan cewa Allahu nazzala asanal hadith Allah ai ya saukan muku da mafi kyawun labari shine alqur'ani in kana son abokin hira ko kana son wani abu karanta alqur'ani ko abin da aka ciro daga alqur'anin na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alqur'an ai kitaban ne mutashabihan littafi ne wanda sashen sa yayi kama da sashi ai ba'dhuhu ba'dan ai yashbuhu ba'dhuhu ba'dan sashi yayi kama da sashi fi husnil lafzi wa sihhatil ma'ani wajen kyakkyawan lafazi da kyakkyawan ma'anoni mathaniya ay yuthna fihi alwa'd ay yusanna ana yin magana biyu yusni fihi alwa'd walwa'id wato ana maimaita ambaton wato alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai wal wa'idu da kyacewa ga waɗanda ba su yi ba wal amru wan nahyi wal qisas ana bada umarni ana bada hani da gargadi da kissoshi taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu idan suka ji alqur'anin nan zakatan sukan ji tsoro ai inda samaya ayatil wa'idi fihi lokacin da suka ji ayoyin kyacewa sukan ji tsoro a cikin alqur'anin nan akwai nahar na biyar da na shida kafin mu tsallaka can na biyar shine ruya anna sa'd bin abi waqqas radiyallahu anhu wato sa'd dan abi waqqas radiyallahu anhu qala yace qala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun ce yauman wata rana law haddathana da ka ba mu labari ya rasulullah fa anzalallahu Allahu nazzala ahsanal hadith Allah shine wanda yake sassaukan maku da mafi kyawun labari shine alqur'ani wa hadha kama qalu yauman haka wata rana ma suka ce lau qasasta alaina da ka ba mu kissa ya rasulullahi ka ba mu wata kissa wa nazala nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi mu ne muke kawo maka mafi kyawun kissa sai aka ba su kissan suratu yusuf alaihi salatu wassalam wa qauluhum da wata rana suka ce lau zakkartana da ka tunatar da mu da wani abu na qur'ani wa nazala suka ce ba mu labari ka tunatar da mu kai mana wa'azi mu tuna da lahira ونزل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق bai lokaci bai yi ba lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani an taksha qulubuhum zukatan su ji tsoron Allah li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq da ambatan Allah da abin da aka saukar na gaskiya wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al'amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun suka ce imani lokaci yayi saboda haka qur'ani shine babba وفي هذا دليل على أنه لا يليق بأمة القرآن wannan ayoyi da muka kawo da waɗannan dalilai ya kamata mu gano cewa bai dace ba ga mutanen da Allah ya sanya su ma'abota alqur'ani ne an talhu bil tamthiliyati su koma kawai su ɗauke hankalin su ba abinda suke kallo banda wasannin kwaikwayo war riwayati da waɗannan ruwayoyi waɗanda suke abubuwa na hira na shirman banza wal andiyati koko su koma ba inda suke zama suna hira sai dandalin hira koko su tafi club club suna hira ba su iya karatun alkur'ani ba amma sun iya zuwa dandalin hira su ta hira lillahwi wanda yake wa andiyatil lahwi wal la'ibi koko su tafi wajen wasa kawai kullun nan suke ba su iya karatun alkur'ani ba kowa ya tafi can wurin ya zaman sa ya je sai ya kai salamainin dare a can wurin yana hira sannan ya dawo تقشعر قلوبنا أكتي وأن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر إن أي تضطرب لا تروئي تركتي وتتحرك بالخوف فيه تجسور سبود طولان القرآن سبود سنا جسور من الوعيد نكتي وادك يتكينا عذابا وتلين قلوبهم عند سماع آيات الرحمة sannan zukatan sukan yi laushi lokacin da suke jin ayoyin rahma wa tatma'innu ila dhikrillahi ta'ala suna natsuwa idan aka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala yurwa an Aisha radiyallahu anha an ruwaito hadisi daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha qalat ana a'lamu mata yustajabu li tace ni na san lokacin da ake an san man addu'a ta in nayi addu'a na san sadda ake amsa wa zalika idza sha'ar jildi tace lokacin da na karanta qur'ani fatar jikina ta tashi hankali na ya tashi fa huwa yatalaqqa al'adabu biwajhihi wato kenan a na na koma ma subhanallahi wadhalika idhaksha arrajildi idan zuciya wannan fatan jikina ta tattashi wa wajila qalbi zuciyata ta ji tsoro wa fadat aynaya idanuna suka zubar da hawaye na san lokacin kawai in ne adda an karba to sai mu auna mu yanzu da muke fama da matsaloli shin yanzu akwai ranan da muka tsaya wani wuri muka yi addu'a muka ji cewa lalle fatan jikinmu ta tashi nan zuciya ta ji tsoro har mun kwararar da hawaye kuma muka yi addu'a mutum yana addu'a ma bai san abin da yake cewa ba yana addu'a yana dariya wanda ke gefe ma yana cewa ka sashi addu'a shi ma yana kyalkyata dariya yana ma dariya yana cewa ai ma ta yi kawai kai mi kai ma yi mi kai ma kana ma addu'an kana jin baka yi komai ba shine za ka karba kai da ka ji baka yi komai ba shine za ka yi kuka kai da ka ji baka yi komai ba shine zuciyarka za ta yi sanyi kai da ka ji baka yi komai ba shine zuciyarka za ta yi kuna ka ji dardadi a ciki haka zubar da hawaye saboda kai ta ce wa huwa marwiyun an thabitul bannani wannan magana an ruwaito ta daga Sabitul Bannani wa Ummu Darda dukkan su sun ruwaito wannan suka ce annal wajala fil qalbi katiraqis saf'ati yace idan a ce mutun ya ji tsoro wato a cikin zuciyarsa kaman a ce fuskan shi ne gefen fuskan shi ne ya kware ya kone da wuta idan ka ji wannan dole za ka ji zafin a cikin zuciyarka haka za ka yi kuma da wannan ne ake karɓar addu'a kun ga sabitul bannanin nan da aka yi magana yana daga cikin bayin Allah har cewa ya ya Allah ina jin daɗin sallah idan cikin bayinka akwai wanda ka bar su za su rika sallah ko sun shiga kabari ya Allah ina so ka sani daga ciki da aka mutu da ya mutu aka sa shi a cikin kabari wani ya yadda wani abin shi aka kona koma cikin kabarin aka tono sai aka ga an bude kabarin shi iya kallon ka ga kamshi nan kuma shi ya tashi ciki yana sallah kuma gashi an kai shi makabarta saboda haka sabitul bannani tabi'i ne daga cikin jigajigan bayan Allah saboda haka waɗannan abubuwa haka ya kamata mutum ya tsaya daga kallon su tsoron Allah mutum zai neme shi ne ya bi hanyoyin da ake bi dan haka in sun ji Qur'ani taksha'irru qulubuhum thumma talinu juluduhum a idza sami'u ayatil wa'di sannan zukatan sai su laushin suka ji ayoyin da aka yi magana na samun rahma ay tatma'innu qulubuhum idza sami'u hujajahu wa adillatahu zukatan su sukan yi laushi idan suka ji dalilai da hujjoji ay ila dhikrillah wa qawluhu ila dhikrillah ay alquran shine alqurani kenan wa dhikrullah wa biwa'dihi wa wa'idihi wa asma'ihi wa sifatihi wato shine magana ambaton Allah ana magana da wa'adinsa abin da ya na alkawari wa wa'idihi da kyacewa na azaba wa asma'ihi wa sifatihi da sunayen shi da sifofinsa wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala min suratir ra'd abin da zai kara ma wannan karfi shine abin da aka faɗi a cikin suratul ra'd yace ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah ne fa karanta abin da Allah tabaraka wa ta'ala yace na alqur'anin nan da shine zukata suke natsuwa wa qawluhu ta'ala ai zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan shiriya ce ta Allah tabaaraka wataala wanda yake shiryar da shi ga wanda ya ga dama Allah ka samu cikin su ai zalikal mazkuru wannan abu da aka gaya mana dinnan wa huwa alqur'anul karim shine alqur'anin nan mai girma hudallahi wato shine shiriya Allah tabaaraka wataala idh huwa alladhi anzalahu wa ja'alahu hadiyan yahdi bihi man yasha'u hidayatahu wato domin alqur'anin nan shine wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da shi wajalahu hadiyan ya sanya shi ya zama abin shiryarwa ya hadibihi man yasha'u hidayatahu Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ta dalilin qur'anin nan bi ma'ana yuwaffiquhu lil imani wal amalu bihi shine ma'ana Allah zai tadar da shi zai datar da shi wajen yin imani wal amalu bihi da aiki da alqur'anin nan wa tarki shirki wal ma'asi sannan kuma Allah zai shiryar da shi ya bar shirka ya bar sabo Allah ka samu daga ciki wanda wanda Allah ya bashi wannan ya bashi makullin aljanna idan mutum Allah ya bashi imani da aiki na kwarai to an bashi abin da ake so idan aka tseratar da shi daga shirka da sabo to an kare shi da abin da ba a so daga nan ya samu makullin aljanna sauran aiki wa qauluhu ta'ala wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi Allah ka shiryar da mu alamma sabaka ay lima sabaqa fi ilmi Allah saboda abin da ya riga ya gabata na ilmin Allah wal wujudi mani'in mana'a min hidayatihi kuma sannan an samu wani mani'i wanda ya hana Allah ya shiryar da shi kal israri kamar mutun ya doge akan laifi duk wanda ya doge akan laifi da wuya ya shiru wal inadi ga taurin kai wata qalidi ga bin iyaye da kakanni in an ce mashi ya bi qur'ani ya ji sunnan manzon Allah sai ya ce shi sam abin da iyaye da kakanni ya sarar suna yi shi zai bayan kuma yanzu aikin ma da yake yi da sana'an da yake yi da yadda yake shiga da yadda yake sutura ai ba na iyaye da kakannin bane har wurin da muke kwana ba irin na iyaye da kakanninmu bane in ba haka ba sai mutum ya koma daji ya buka ba ko kuma sannan mutum ya rika yawo da walki ko bante sannan bayan haka nan kuma ya koma ya noma na duke tsohon ciniki me yasa ka canza yanzu wata sana'a amma an zo magana addini sai ka ce kai kana nan akan iyaye da kakanni in an zo rayuwar duniya kuma ka bar na kan iyaye da kakannin me yasa kai canji saboda haka ƙarya ne wannan maganan taqlidanci ne al'ama فهذا ليس له من هاد يهديه بعد الله abadan mai irin wannan tunanin to babu ko wanda zai shiryar da shi bayan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sai da ya kyale shi ya Allah ka shiryar da mu ba dan halin mu ba hidayatul ayat mun da zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu ban mamaki ga su ban sha'awa ga su kuma ga karantarwa na farko shine mazahirul ilmi wal qudratil ilahiyya al mudibatu lil imani bihi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa liqa'ihi wato akwai alamomi na ilimi na Allah tabaraka wa ta'ala da cikakken iko da Allah tabaraka wa ta'ala yake da shi saboda haka almujiba lil imani bihi na ilahiya na bauta wanda ya wajaba daga nan ai imani da shi wa bi rasulihi kuma ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa liqa'ihi kuma haɗu da shi naji wata waya ta ƙara bugawa an so mana siminti gab da za ta tashi an siminti ya shigo wa liqa'ihi da kuma haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu bayanu annal quluba qalbani bayani akan zukata fa kala biyu ne qalbun qabilul lil hidayah akwai zuciya mai karban shiriya Allah ka samu daga cikin masu wannan zuciyan wa akhar ghairu qabilin laha akwai zuciyar da duk yadda za a yi da ita ba za ta karbi shiriya ba Allah ka tsare mu daga wannan zuciya wannan ita ce zuciya ke kasassa abu na uku ay fadilatu ahli al-khashyati min Allah wato falalan nam ban ji ba a na uku bayan annal qur'an ahsanu ma yuhaddathu bihi al-mu'min wato qur'ani bayani akan qur'ani shine mafi kyawun abin da ya kamata a ba mu'mini labari da shi in an zo hira akan al-qur'ani ay mutum bayani akan qur'ani shine mafi kyawun abin da za a yi hira إذ أخبره أي أخبره كله أي أخباره إذ أخباره كلها صدق ومن لابارن سا كلها دك لابارن دا قرآن يزو دا شي غبات ينسو صدق ني وأكامه كلها عدل كما كنتو كنتنسا غبات عدل شيني دا حكا ممتن يبي قرآن ياغم سامو أبن أبن نوع شيني فضيلة أهل الخشية من الله وللن mutanen da suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idhumul ladina ay ayyantafi ko yanfa'iluna li sama'il qur'an domin su ne waɗanda suke wato abun nan suke samun su amfanu su samu su tasiran nake so in ce idan a qur'ani aka gaya masu idan suka ji an karanta qur'ani su ne wanda qur'anin yake aiki a jikinsu ya tasirantu wa tarta'idu fara'isahum sai kaga gabobin su na kyarma inda sama'ihi ai inda sama'i wa'idihi lokacin da suka ji kyacewa na azaba wa talinu qulubuhum wa juluduhum inda sama'i wa'dihi sannan kuma idan suka ji maganar rahama da shiga aljanna zukatan sukan yi sanyi sukan ji daɗi sukan so su samu wannan Allah ka samu daga cikin waɗannan mutane waɗannan su ne ayoyi kuma su ne fassarar da aka yi a takaice tafi bi hada na'am sun boye shi ko kale su سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين ya zal jalal su mutane ai ba sa gane wannan ba abin nan bane in ka je ka boye mu da muka gaya muku misali ga wata ko jiya ma kafin in fita daga nan wurin da na shiga ciki kawai sai sai gashi tayo boys babana na na biya ma na san ma nan nan ma na biya ina shiga nan na ce to ai tunda doka ce gara in fara abin nan a aiko ma ofisa ga kudi na nima na abin nan ba ina bude waya sai gashi ta an turu ta ce ai ina jin karatun yanzu yanzu tunda baka samu ƴaƴan da eh ka gani shikenan kenan eh tun da ƴaƴan nan ƴaƴan nan masu gashi na yanzu diyata daga can America ta ce za ta turo kuɗi minti na ta biya kada ma wani kuskure ya biya ma ita ba ta so ne ina malam zani da yana da malam zani ina to an gama yanzu ina shiga na tare ta ce ina wane mutum ma wanda ta biya su minti ta biya ma kada ma a biya amma na a karo eh malam zani da ya ce malam zani da juya da ta ba da ba kada kada biya wanda wanda kada kai da biya na ba kada kawai gari kawai daga wanda aka wannan yanzu ma in ka ɓoye wanda ya ɓoyen ba a shi kawai mu da muka samu tirela wanda shi bai zo ma wurin karatun ba balle waya shi ta kuka daga can kawai ya ce shi abin da yake so kawai mahaifansa yanzu da suna raye da za su bi wannan maganan da na ce na ce cewa duk wanda ya je makabarta da Allah zai dawo da shi duniya a ce ya yi gurin me yake so Allah ya bashi zai ce yana so a bashi kwana ɗaya na Ramadan ya samu kwana ɗaya tal yanzu mutum shi ya cinye kwana shida ƙarshen ta mutum bai da wani takamaimai abin da ya azumin ma mutum ya yi ƙarshen ta ya je ya ci naman mutane ya zazzagi kowa da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk kana ta zagin su kuma ba ruwanka da su mutum ya ta zagin gwamnati kai ta zagin gwamnati kai ta zagin gwamnati kai ba kai aikin da ke gaban ka ba su ba su san da kai ba kai ka san da su su zo su kwashe ma ladar da kai azumin kuma kai baka ji daɗi ba baka an so abin da ke hannunsu ba an samu ba a raba da kai ba kai kuma ka je ka shiga makanka an kwashe ma kuma ƴan ladar da ka samu ta wani wuri kai aikin da ke gabanka mun sha maimaita maganar nan idan aka je lahira fa mafi girman laifin da wani ya aikata ba zai dame ba zai dame ka ba mafi kankantan wanda ka aikata shine zai zama ma matsala saboda ba za a tambaye ka aikin da shi yayi ba kai naka ne za a tambaye ka mi kai za ka mu gane irin waɗannan abubuwan to ku duba shi sai to sai shi sai aiko da shi ba waya ce ta buga ba a'a tunani yayi inda yanzu mahaifansa na raye da me zai masu yanzu da Ramadan din nan yazo su da za su yi gurin su ma da sun samu kwana ɗayan nan yanzu gashi suna ƙasa sai ce bari a aika musu da tirela ta siminti to kai dan ka hana mu guda ɗaya mu da muka ga tirela ba ba abin da aka yi ba laifi aka yanzu ka san ya ga wanda zai zo ƙarshen ta ka zo ka ji wata tirela nan tana nan sai dai mu ji hon wannan fa sai dai muka ji hon kawai ga ta nan ta zo gate tirela guda siminti buhu ɗari tara in ka ki ɗaya abin kai in ka bar wani abin zai ga Allah ya baka wani saboda shi kai ɓoye sosai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسارا وبالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله